ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك إنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساكي سعدواء وأن المسلاتي متارد البركة مسلاتي عثمان بن عفان لكي نقدن أو أن قرينا كانوا أو أن يمتشينا السبر yau muna sha shida ga watan rabi'ul awwal hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1443 a wanda kuma yake daidai da 23 ga watan goma miladiya ta 2021 a wannan majalisi na mako mako da muke karatu a cikin wannan littafi mai suna at-tajridus sarih li ahadith al-jami' sahih wannan shine darasinmu na 197 a cikin wannan littafi da za ku kuma tashi akan hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu malai yace an Abi Hurairah radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم فذكرت قول أخي سليمان ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد daga abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu yace lalle annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace inna ifritan min al-jinni lalle wani ifritu daga cikin aljanu tafallata alayya albarihata ajiya da daddare ya kawo mun dauki ya kawo mun farmaki au kalimatan nahwaha ko kuma wata kalma kwatankwacin wannan li yaqta alayya salata dan ya katse mun sallah fa amkana lillahu minhu sai Allah ya bani iko akan sa فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد سينينير إن دوري شأنكم دركا وتدركا لكي دركوكم مسلاتي حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم حركوا يقري وغنشقوا لكم فذكرت قول أخي سليمان سينتنا دا مغنر رموانا سليمان da yake cewa ya ubangiji na ka gafarta min wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di kai min kyautar wani mulki wanda bai dace da wani ba bayana wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin kitabus salah kamar da kuka gani a babul asiri aw al-gharib yurbatu fil masjid babin da yake magana akan a kama mutumin da yake ribataccen yaƙi fursunan yaƙi ko kuma wanda ake bin shi bashi yana neman ya gudu a ɗaure shi a cikin masallaci wa fil amali fi salati hakanan ya fitar da shi a cikin kitabul amali fi sababul amali fi salah babu ma yajuzu min al amali fi salah babin da yake magana akan abin da ya halatta mutum ya iya yi a cikin sallah hakanan ya fitar da shi a cikin كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى ووهبنا لداود سليمان هكذا يفتد شيء كتاب التفسير تفسير سورة الصاد باب قوله قوله هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده إمام مسلم يفتد شيء كتاب الصلاة هكذا إمام أحمد هكذا ishaq ibn rahuya a cikin al-musnad hakanan imam an-nasa'i ya fitar da shi a cikin littafin sa al-mujtaba wa as-sunan hakanan ya fitar da shi a cikin as-sunan al-kubra al-baghawi ya fitar da wannan hadisi a cikin sharh as-sunnah ibn hibban ya fitar da shi a cikin littafinsa as-sahih da sauransu da dama sun fitar da wani hadisi imam muslim da imam nasa'i sun fitar da kwatankwacin wannan hadisin amma daga hadisin abu darda inda yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tashi tsaye a sallah sai muka ji shi yana cewa a'udhu billahi minka sannan sai muka ji ya ce al'anuka bi la'natillahi al'anuka bi la'natillahi al'anuka bi la'natillahi hasau sannan sai muka ga ya wa basata yadahu ya mika hannunsa ka annahu yatanawalu shay'an kamar zai kamo wani abu falamma faraga min as-salah to bayan ya gama sallah qulna sai muka ce ya rasulullah qad sami'naka taqulu taqulu fi as-salati shay'an لم نسمعك تقول تقوله قبل ذلك من جيك كان فدر wata magana an sallah wanda mun taba jin ka kana fadar irin ta baka fin haka wa ra'aynaka basatta yadaka mun ga kuma kana mika hannunka ba mu san me ya faru ba sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya ce da su inna aduwallahi iblis makiyin Allah iblis shine ja'a bi shihabin min nar yazo da wani makamashi na wuta da ya ja'alahu fi waje don ya samu a fuskata faƙultu sai na ce a billahi mink na faɗi haka hassau uku sannan na ce al'anuka bi la'anatillah ina la'antar kada la'antar Allah al'anuka bi la'anatillahi tamma ina la'antar kada la'anar Allah cikakkiya falam yasta'khir thalatha marrat amma bai ja da baya ba har sau uku sun ba a rattu akhdahu sai ne niyyar in kama shi walau la da'watu akhina sulaiman to ba dan addu'ar dan uwan mu sulaiman ba la asbaha musaqan yal'abu bihi wuldan ahli almadina da ya wayi gari a daure yaran madina suna wasa da shi idan muka kula wanda shine nafsin wacce ruwaya أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يكي تشيوى ما أيكي صلى الله عليه وآله وسلم يا فدا موسى تشيوى إن إفريتا من الجن تفلت علي البارحة أجير الدلي واني إفريت تكتشكين الجنوب kalmar ifrit tana nufin wato rikakken aljani ka karfa kuma mara jin magana wato karfa sannan kuma wanda yake marajin magana mugu daga cikin aljanu shi yake cewa ifrit yana da karfi ba a ce masa ifrit sai yana da karfi kuma al-khattabi a cikin sharhin sahih bukhari alamar hadith ya kara da cewa kuma ya zama al-khabith wato ya zama mara kirki to shi suke cewa ifritun a larabci sukan ce rajulun ifrit idan mutum ya cika wato wayan tsiya da kokarin ya shirya wani kutun gwila ko wata tugu a larabci sukan ce masa rajulun ifrit wato saboda ya yi kama da irin wani aljani wanda har koda yaushe yake kokarin yadda zai shirya wani makirci da yadda zai cutar da wani kissar annabi suleiman san lokacin da yake son a masa a masa gadon sarautar marikata saba shi ayyukum ya tuni bihi qabla an ya tuni muslimi ayyukum ya tuni bihi qabla an ya tuni muslimi waye cikin ku zai kawo mun gadon ta kafin su zo suna masu bi kauya qala ifritun min al-jinn ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin sai ifritu daga cikin aljanu annabi Suleiman a fadarsa cike take da mutane da aljanu ga mutane ga aljanu haka ake zaman fada to cikin waɗanda suke fadawansa akwai ifritu min aljinni ga ƙarfin aljani mara jin magana sai ya ce shi zai kawo masa shi kafin ya tashi daga inda daga wannan zaman fada kuma shi yana da ƙarfi saboda haka girman wannan gado ba zai hana shi dauko shi ba girman su zai iya dauko shi yana da sannan aminu sai yana da amana ba zan gudu ba shi wanda ba aminin ba sai gudu in ya ɗauki gadon sarautar ƙila akwai gwalagwalai da kayan abin sai gudu da shi sai ce ƙawiyun ni amin wato karfa ne kuma ni amintacce ne zan kawo maka shi a shahid dai yadda ce ifritu min aljinn yake nuna maka ba zai zama ifritu ba sai ya zama karfa wanda yana iya yin abin da ya sa kansa a watar wayar inda shaytan maimakon da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce inda ifritan min aljinn watar wayar ce inda shaytan wato shaytan mun san cewa aljanu zurriya ce ta iblis aka tattakhizunahu wa zurriyatahu awliya wa hum lakum adu isal zalimin badala ce kana min aljinn fa fasaqa an amri rabbih atattakhizunahu wa zurriyatahu awliya sauraka iblis shine uban dukkan aljanu to yanzu to aljanu aljani kuma ya fandare ya kibin Allah to ya zama shaytan الشيطان هو من شطن وبعد عن الله سبحانه وتعالى يا نيسا daga biyayya ga Allah subhanahu wataala wanda wace ki yayi nisa baya jin kira shi masa shaydan ko a mutane akwai shaydanu shayatin al-insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawl ghurura saboda duk wanda zai yi nisa daga biyayyar Allah ita kiransa baya ji baya waiwayowa wannan ana kiransa shaydan mutun ne ko aljini to ya zato aljani ya kibiri ya kibin Allah to ya zama shaidan amma kalmar aljin din ita ce wato sunansu na gaba daya shine general name nasu gaba daya da duk wani duk wani duk wani wanda yake cikin wannan zuriya sunan shi aljani sunan shi jinniyo to ya zanto baya jin magana kuma musamman ma in ya bijire wa Allah subhanahu wataala to ya zama shaidan saboda haka a watar waya sai sai ya zo da inna shaytan to duk ba kuma wanda zai kawo annabi sallallahu alaihi wasallam farmaki yana sallah saka san shedan da cikin aljanna ba wadancan aljannun ne da suka zo suka ji karatun alqur'ani suka koma suka zama masu wa'azi ba wa sarafna ilayka nafaran min aljinn yastami'una alqur'an falamma hadaruhu qalu ansitu ansitu falamma qudiya tawallaw ila qaumihim mundirin kaga sun zama masu wa'azi daga lokaci to ba irin su bane su wadancan aljannun ne kawai amma ba shedanu ba amma wannan shi shedan ne shi yasa a watar waya yace inna shaytana lalle shaidan a ruwayar da muka karanta ta abu darda an kira shi adu wallahi iblis kalmar iblis tana nufin babban su shine iblis babban shi ake kira iblis sauran kuma shayatin wanda suke biye su amma wannan ruwayar tana nuna cewa ba babban iblis din bane ba babban iblis din ake nufi ba ana ana nufin ɗaya daga cikin wakilansa wanda an sani cewa duk safiya iblis shi babban nasu yakan zauna da yakan tara su ya rarraba su aiki kowa ya fita ya je ya yi kokari ya ga ya batar da wani ya dilbiyar da wani ya jefa wani cikin sabon Allah ko kafirci ko wani abu da laifi saboda ka za su tafi su je su ta aiki kafin kuma yamma ta kowa ya zo ya dawo ya kawo report na abin da ya je ya yi na barna saboda ka akwai babban to akwai kuma ƙananan shaidanin wanda su kuma su suke taya shi aikin yau da gobe to cikin irin wannan shaidanin ne wanda ya ga cewa to bara yi wani babban aiki ya lalata wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sallar sai kona masa fuskarsa shi abin da tariya masa kenan to shine annabi ya ce tafallata alayya albariha tafallata ay ta'arrada ta'arrada li faltatan an ce falta kwatsam ba zato ba tsammani shi ne falta abinda zai zo ba zato ba tsammani ce ta'arrada alayya faltatan ay baghtatan baghtatan kawai sai daga wani shedani ya kawo mu farmaki wanda daga cikin malaman luga ya ce wannan kalma ta fallata tana fin tawassaba wato yayi wo kaina sai na ga wani shidan ya yi wokai na haka da niyar cutarwa abul abbas al-qurtubi yana cewa tafallata alayya al-bariha yace ma'anahu ja'ani ala ghaflatin wa faltatin wa ghirratin wa fujatin wato kamar kace kawai sai na ga ya kawo mun farmaki ba zato ba tsammani kwatsam kwatsam ba zato ba tsammani sai gashi ya ya auko shi ne ce walfaltatu al'amur yau ta ala ghairi rawiya ce alfalta ana nufin a yi abu ba tare da tunani ba ba tare da an tsaye ana tunani ba kamar yadda sai na umar ya sifanta khilafar abubakar ya ce kanat falta domin asali ba a tsaya an tsara ba an yi wani mitin an tattauna an yi shawara kan cewa kawai ga wanda za a kawai daga zuwa za su yi sulhu sai aka ce ai kawai shi da zama khalifa ba tare da an je da niyyar a tsayar da shi zaɓe ba a yi primary election ko a yi wani abu a kawai ana zuwa ya ce sai na umar sai na umar ya ce ya ce ga abu ubaida suka ce ina ga ka nan take abin da abu ubaida ta bin jarra ya kama hannun sai mun suwaya sai na umar ya yi masa ruwaya shi kenan to sauraka kanat sai na umar yake cewa na khilafata abubakar kanat faltatan lakin allaha wa kana sharra abu ne da ya zo kwatsam ba zato ba tsammani ba wasu shirye-shirye amma dai Allah ya kiyaye mu ba a samu tashen hankula ba ba a samu wasu sun zo sun yi tibire ba sun ja sun ja daga sun ce su masu yadda ba aka samu ijima'i na sahabbai suka yi masa mubaya waɗanda masu ka ɗan tsaya daga baya suna jira daga baya sun zo sun masa mubaya da ƙarshe saboda haka Allah sai ya tsare dan irin waɗanda irin wannan shugabanci haka da zai zo kwatsam haka ba tare da an tsaya an yi nazari dogo ba to aka iya samun matsala a cikinsa to sai zanto wannan Allah ya tsare kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aballahu wa rasuluhu wal mu'min aballahu wal wa rasuluhu wal mu'minuna illa abubakar Allah da manzansa ba za su yarda da wani ba sai abubakar ce tafallata alayya al-barihata al-barihata albarihata yana nufin daren jiya daren jiya wato albariha shi ne adna lailatin zalat anka daren da bai dade da baka dade da rabuwa da shi ba saura kaga daren jiya kenan ce albariha da sanda ka ce albariha shine al-lailatul madiya daren jiya ka tashi fassara ka ce daren jiya ba wai da daddare ba daren da yake shine na kurkusa shine daren jiya ci albarihata kaga kashe gari yake ba su labarin ci albarihata dukkan kamar da abul ma'ali yake fada kitab salmunta ya ce kullu za'ilin bariha duk wani abin da zai ke gushewa ana ce masa barih falan abraha ai falan azula falan azala tafallata alayya albarihata aw kalimatan nahwaha ko kuma wata kalma kwatankwacin wannan ya fada ji mai ruwaya kalimatan nahwaha zai iya nufin ba bariha yace ba ko cewa ya tafallata alayya al-lailata bai bai amfani da kalmar bariha ba ko kuma a'a yana nufin duka kalmar ma duka ginin jumlar maimakon tafallata alayya al-bariha wata kalmar ya faɗa maimakon haka a cikin kitabus a ƙarshen kitabus salah a ƙarshen kitabus salah inda Imam al-Bukhari ya kawo shi kitabu ma yajuzu ma yajuzu fil amali min as-salah ya kawo shi ta hanyar shu'ba sai ya ce arada li fashadda alayya arada li fashadda alayya wato ya bijiro min yayi wo kaina fashadda alayya shine hamala alayya yayi wo kaina to kaga kalimatan nahwa hada yake kamar yana ishara zuwa ga wannan lafazin ko dai ya ce tafallata alayya albariha ko ya ce arada alayya arada alayya fashadda alayya arada li fashadda alayya kaga dai duk ma'ana da yake bayarwa ma'ana kawai kwatsam ba zato ba tsammani sai kawai ganin shi ne yayi wo kaina saka wannan riwaya ta ta biyu tana nuna cewa au kalimatan nahwaha yana nufin duka ginin jumlar ba wai albariha din kawai ba wannan shine abinda ibn hajar yake cewa shi yafi shi yafi karfi a ruwayar ibn hajar yayi ishara zuwa ga wata ruwaya ta abdurrazzaq cewa abdurrazzaq ya kawo shi da lafazin arada li fi surati hirr ya bujuro min a kamanni na na mage na wani muzuru to wannan ruwayar na bincika ban same ta ba babu ita a musannaf na Abdul Razzaq ban same ta a cikin wata kuma wani daga cikin littafin hadisi musnada da suka kawo suka kawo shi ba na duba kuma dukkan shurrah da suka yi sharhin hadisin sai dai su nakalto na ibara ta Ibn Hajar cewa ta yazo a ruwayar Abdul Razzaq arada li fi suratu Hijr dukkan su suna suna kwafo wannan magana ta Ibn Hajar amma dai ban same ta a cikin musannaf na abdurrazzaq ba da kuma sauran littattafai da suke ruwaya daga abdurrazzaq wannan lafazin ba saboda wannan lafazin yana da yana da yana da amfani saboda yana nuna cewa ga kamannin da ya zo da shi ba kamannin sa na aljani ba in har wannan lafazin ya tabbata ya zo ne a kamannin mage to in bai tabbata ba akwai maganganu da za mu karanta nan gaba za mu je tattaunawar malamai akan wannan a ruwayar abu darda kaga cewa ya ja'a bi shihabin min nar li yaj'alahu fi wajhi ya zo da makamashi na wuta yana son ya samu a fuskata saboda ka ba wai shi kadai ya zo ba ya zo yana dauke da gunguman wuta yana kokarin ya dada wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi a fuskarsa in ya so annabi sallallahu alaihi wasallam sallar ta shi ta lalace ya cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka tafallata alayya al-bariha da annabi ya faɗa a wannan riwaya yana ne ba wai yana nufin kawai ya ganshi shi kawai tsurarsa ba a ya ganshi dauke da wani gungumen wuta yana kokarin ya dodara masa shi a fuskarsa ya lalata masa sallarsa ya ji masa rauni a ruwayar Aisha cikin sunanin Nasa'i aisha ta rawaito wannan hadisin cikin sunan nasa'i tana ce fa akhadtuhu fa sara'tuhu sai na kama shi na kayar da shi kasa fa khanaqtuhu na shaƙe shi hatta wajadtu barda lisanihi ala yadi har sai da naji danshin harshen sa akan hannuna wato galibi aka shaƙe mutum zai daddallaro harshen sa baka da ya dallaro harshensa har sai da manzo Allah ya ji danshin harshensa akan hannunsa wannan ruwayar ita ma tana da ma'ana da wasu zamu tattauna akan ta nan gaba sannan anan sai ce fa amkana ni fa amkana lillahu min kaga ruwayar Aisha ta nuna ce Allah ya dora ni akan sa ta ya dora shi akan sa shine ruwayar Aisha ta fassara shine Allah ya bashi dama ya damke shi ya abin ya kayar da shi sannan kuma ya shaƙe shi har ya fito da harshensa saboda shaƙa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa wani ya nuna maka ƙarfin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi dana ifritun ne shi kamar jini ifritun mutum shi ne ƙarfa ƙarfan aljani wanda zai yi tafiya a cikin ɗan lokaci kaɗai ya ɗauko gadon gadon sarauta na abin nan sai kuma ga shi a shaƙi shi har yana don lurar harshensa shi ne yake cewa fa'arattu an arbitahu ila sariyatin min sawarin masjid sai ne ne in ɗaure shi tunda har annabi ya kayar da shi ƙasa sai ne da kama shi ɗaure shi a cikin dirkan masallaci hatta tusbihu wa tanzuru ilaihi kullukum har a waye gari kowa ya zo gan shi kowa ya zo gan shi a ɗaure a jikin dirkan masallaci to fa zakartu da'wata akhi Sulaiman sai na tuna addu'ar dan uwana Sulaiman dan uwansa aima dan uwansa a annabta dan uwansa a wajen annabta dan uwansa a wajen zuwa da karantar da tauhidi sauraka addinin da ya zo da shi shine irin addinin tauhidi shi ma shine abin da ya zo da shi shi annabi ne shi ma annabi ne sauraka ukuwa ce fi din dan uwansa ne a abin nan a addini to shine ya tuna wannan addu'ar da annabi Suleiman yayi na cewa qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab annabi Suleiman yayi addu'a Allah subhanahu wata'ala ya bashi mulki mulkin da ba zai ba mu wani irinsa ba bayansa wato ya bashi kasaitaccen mulkin da babu za a taɓa samun wani wanda zai irin wannan mulki ba duniya ya yi wannan addu'a kuma Allah ya bashi sakharra da Sulaiman ar-riha tajri bi amri wa li Sulaiman ar-riha ghuluha shahrun wa rawahuha shahr wa asalna lahu 'ayn al-qitr wa min al-jinni man ya'malu bayna yadayhi bi idhni rabbih wa man yazigh minhum an amrina nuذiqhu min 'adhab as-sa'ir kaga ubangiji subhanahu wataala sai an shi addu'a ya hore masa ya hore masa iska guduwa shahrun wa rawahu shahr tafiyar ta safe tafiyar wata guda ce tafiyar ta yamma tafiyar wata guda ce kaga tafiyar da za a yi ta a wata biyu za ta yi ta a yini daya je a dawo haka in tafiya za a yi akan abinda suka saba tafiya a kansa a wancan lokaci abinda suka saba tafiya a kansa a wannan lokaci to za su yi tafiyar wata kafin su yi tafiyar wannan iska da take ɗauka annabi suleiman da rundunarsa ta yi tafiyar su a yini da saboda haka a awa 24 za su je da su inda za a je a wata biyu sannan daga cikin abinda Allah subhanahu wataala ya bashi na mulki shine ya bashi iko akan shaydanu shi wa min aljinni man ya'malu bayna yadayhi bi izni rabbih daga cikin aljannu kuma sai ga waɗanda Allah ya bashi iko akan su suna tsayawa gaban sa su yi aiki da duk abinda ya ba su umarni to man yazid minhum an amrina nazidhu min azab as-sa'ir wanda duk ya kauce wa umarnin mu wato yaki biyayya ga annabi Sulaiman to karshen sa wutar azaba mai tsanani يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات يعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور وهكذا سكي تين أي كتا أي كتي بعد لي بعد أنا النبي سليمان سنك قوسن سوء والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد daga cikin shaidanu daga cikin shayatin kalmar shayatin tana nufin kangararru daga cikinsu Allah ya hore masa su zai tsare sai ya sa su aiki kulla banna'in ga wasu akwai dukkan makina akwai masu iwo cikin ruwa za su rika ɗebo masa amfanin ƙarƙashin ruwa ƙarƙashin ruwa wa akhari na muqarrarin fil asfar ga wasu kuma sun sun yi laifi an kama su an je an sa musu kokumi an daddaure su to kaga Allah ya bashi wannan mulki to waye ya samu irin wannan mulkin bayan sa babu to annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya so ya kama wannan shi ma ya daure shi kamar to akharina muqarranin bil aswat shi ma ya daure shi sai ya tuna wannan addu'a da yayi na cewa rabbi habli mulkan lam yaghfir li wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di to shine Abu al-Abbas al-Qurtubi a cikin al-Mufhim juz'i na biyu shafi na 149 zuwa arba'in da zuwa hamsin yake cewa walaula da'watu akhihi Sulaiman la asbaha musaqan yal'abu bihi wildan al-Madina wace riwaya ta ta Abu Darda ce ba dan addu'ar dan uwa na Sulaiman ba da ya waye gari an daure shi a jikin dirka yara ma sun zo suna wasa da shi yaran Madina to sai yake cewa يدل على أن ملك الجن والتصرف فيهم بالقهر مما خص به سليمان wannan yana nuna cewa milkin aljanu da juya su da karfin tuwo da karfin tsiya ko sun so wannan wani abu ne da Allah ya kibanci Suleimanu shi shi yake iya juya su yadda yake so ba yadda suka iya in yana wuri masu iya motsi ba sai dai su ta aiki har ya zanto lokacin da ya rasu gashi gawarsa ce a tsaye amma tsoronta suke sun zaci cewa shi ne sai falon ma ƙazaina alaihi maut ma dallahum ala mauti illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata falon ma kharra ta bayyana tijjinu allau kanu ya alamuna alghaiba ma lam yasu fi azabin muhim suna ganin shi tsaye sun zata shi ne sauraka aiki suke ta yi tukuru ba kakkautawa sai da suka ga ya faɗi lokacin da gara ta cinye sandar da yake tokar da ita suka gane ashe ma gawa ce ba shi bane da ce ka'ida sun sani ba su ta wannan wahala ba to wannan yana nuna wannan khususiyya ce ta annabi Sulaiman saboda wannan addu'ar da ya kuma Allah ya ansa masa to tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa annabi Suleiman ya yi wannan addu'a kuma Allah ya ansa masa cewa ba zai ba mu wani irin wannan mulki ba sai ya fasa abin da ya niya wanda yana nuna cewa zai iya ɗaure shi ɗin amma ya yi kula da waccan addu'a ta annabi Suleiman saboda haka sai ya bari shi yasa ya ce wa fi haza isharatun ila annahu tarakahu ri'ayatan li Suleiman alayhi salam dalla akari da addu'ar annabi Suleiman alayhi salam tana yiwa kuma a ce khususiyar annabi Suleiman shine ya rika sarrafa aljanu a duk abin da ya ga dama shi amaluna lahu ma yasha duk abin da yake so kawai za su yi masa kaga wannan tasarrufi ne a cikin aljanu ta kowace fuska ba ta wata fuska guda ɗaya ba abinda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi niyya wani abu ne wanda yake kebantacce ba wai sarrafa aljanu ne gaba ɗaya ba to amma duk da haka saboda ladabi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya fasa duk da cewa wannan gurgurdan ba zai kore wacce khususiyar ba da ita khususiyar ta ya'maluna lahu ma yasha eh suna yi masa duk abin da yake so kullu banna'in wa ghawwas to kaga in annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama wannan aljini ya daure shi a dukkan wannan ba zai kore waccan khususiyya ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai zanto yana sarrafa su ba shi yasa a tarihin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam asirarsa ba za ka inda yayi amfani da aljanu ba ta cewa ga cikin sahabbansa akwai aljanin waɗannan da suka zo suka saurari karatun alkur'ani suka koma suna wa'azi har ma suka yi wa annabi tambayoyi a lokacin suka tambaye shi abinda za su ci abincinsu da sauransu ai kaga sahabbansa ne amma ba za mu taɓa jin cewa ko wani abu za a yi wani aiki kawai ce bari ya aika ifiritun minan jinni ba sai dai aika tashi mu'azin da jabal ita sai na ali ya tashi wa ne ya tashi wa ne sai dai aika sahabbansa saraka bai zanto yana sarrafa aljanu ba a yadda tarihinsa ta kafi ya nuna to wannan ma ɗauki ya kawo tufarmaki ya kawo masa har ta sa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ya kayar da shi ya shaƙe shi ya ne da daure shi to amma yana tuna addu'ar Adam Suleiman sai ga to kada ma ya shiga wani abu na khususiyarsa sai ya gane shi ya tafi to kaga wannan aljani ba zai sake dawowa ba wanda ya jire wannan ba zai sake dawowa wani addu'a ta annabi Suleiman ta sa wani daga cikin makiya Allah makiya annabawan Allah ya soki annabi Suleiman da cewa annabi Suleiman ashe mutum ne mai neman duniya mai san duniya kuma duniyar ma yana son ya zanto ya yi babakere saboda mai saboda ya ce layan baki li ahadin min ba'di a bashi duniyar da kada a fama wani irin ta gaga akwai nuna cewa a bashi ya rike shi kadai kada wani ya samu to kaga wannan duk wanda zai wannan ya manta cewa annabi Suleiman ba zai samu abin da zai samu ba sai da izinin Allah shi ya samu Allah ya roƙa Allah ya roƙa sannan kuma ya manta cewa wannan yana daga cikin mu'jizarsa annabawa Allah subhanahu wataala yana ba su abin da za su ƙara zai ƙara tabbatar da gaskiyarsu a cikin mutanensu yana ba su abin da ake cewa aya ko burhan ko mu'jiza kamar yadda ya ba annabi Sulaiman alaihi salam sandarsa da hannunsa mu'jiza ce Allah ya ba shi domin ta zanto aya ga fir'auna da mutanensa to haka nan annabi suleiman annabin allah ne cikin annabawan banu isra'ila kuma manzo ne daga cikin manzanninsu saboda haka shi ma allah zai iya keɓanta shi da wata mu'jiza wannan mu'jizar ita ce wannan sai ya zama abin laifi don allah ya keɓance shi da wata mu'jiza sai ya zama ya yi laifi kowane annabi allah yana ba shi wata mu'jiza tashi ta karan kansa wanda ba irin ta ce wasu annaba suke zuwa da ita ba annabi Musa banda shi kaza a ce akwai wanda aka ba shi sanda da yana yana a matsayin mu'jiza babu annabi Isa alaihi salam aka ba shi rayar da matacce da warkar da marasa lafiya kowace irin cuta suke fama da ita annabawa ba a ce ga wani shi ma irin wannan mu'jizar ba annabi aka ba shi alqur'ani da ba a taba ba mu wani littafi irinsa ba saboda haka shi kuma aka keɓance shi da wannan mu'jiza ta mulki musamman ma ya fito da gidan sarauta mahaifinsa ba basarake ba ne ba mulki ba mulki bai gada ba warisa sulaiman dawud ya gaje shi a mulkinsa ya gaje shi annabta saboda haka dan ya roƙi allah ya faɗaɗa masa mulkinsa kai ya tsaya a kan mutum ma har aljan wani abu ne saboda haka ba wani abin a soke shi ba ne abu abbas al-qurtubi a cikin tafsirinsa abu abu abdullahi al-qurtubi afwan yake cewa idan wani ya ce kaifa aqdama sulaiman ala talab ad-dunya ma'a dhanbiha min Allah ta'ala wa bughdihi laha wa haqaratiha ladai ta yaya annabi sulaiman zai nemi duniya bayan san Allah subhanahu wata'ala ya sassauki duniya ya nuna duniya ba komai bace duniya ba a baki komai take ba ad-dunya mal'unun mal'unun ma fiha دنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه duniya duniya ba a bakin komai take a wurin Allah to dan me annabin Allah zai ce a bashi duniya to shi ne ce in wani ya kawo irin wannan tambaya to an sarsa shi ne a gaya masa cewa wannan a gurin malamai yana daga cikin bayar da haƙoƙin Allah subhanahu wata'ala da siyasar mulki saboda abin da ya tashi a cikinsa ya tashi a cikin mulki mulki kuma wani haƙƙi ne na ubangiji subhanahu wata'ala na talakawansa na al'ummarsa da yake dora da mulki wannan haƙƙin ana so ya sauke shi to in ya zanto ya roƙi Allah subhanahu wataala ya faɗaɗa masa milkinsa don ya sauke wannan haƙƙin ba a cikin ɗan adam ba ma har a cikin aljanu ya zanto yana iya sa su yana iya hana su yana iya hukunta mai laifi a cikinsu kaga bayar da haƙƙin Allah ne nan ba wai tsagwaran duniyar ce kawai a gabansa ba ka duba lokacin da ya zo yana duba dawakai dawakai ne safinatin jiyat da Allah sifanta su irin masu tsayuwa ɗin da kafa uku su ɗauke ɗaya sannan ga su ingarmomi amma da ya sake yana ta duba su har rana ta faɗi me yayi shi ne ya sa aka dawo masa da su da ya ta sare musu kafafon in duniya ce a gabansa saboda sallah guda ɗaya ba zai zo kashe shi waɗannan ingarmin duwa kawai ba wasu malamai suka ce a dalilin wannan Allah subhanahu wata'ala ya bashi abin da ya fi dawakai sun ci ce iska za ta dauke shi ta tafi da shi inda yake so to shine al-qurtubi yake cewa fal jawabu adda zalika mahmulun inda al-ulama'i ala ada'i huquqillahi wa siyasati mulkihi wa tartibi manazil khalqihi kuma da nuna wato matakai matakai na halittarsa kowa da irin matakin da Allah yake aje shi sanawa iqamati hududihi da tsayar da haddodinsa wal muhafazati ala rasumihi da kiyaye dokokinsa wa ta'zimi sha'airihi da kuma girmama ibadunsa ko alamomin ibadunsa wa zuhuri ibadatihi da bayyana ibadarsa wa luzumi ta'atihi da lazimtar bi masa biyayya wa nazmi qanun al-hukm an-nafiz alaihim minhu da zartar da dokoki na hukunci wanda aka dora masa alhakin zartar da su وتحقيق الوعود في أنه يعلم ما لا يعلم أحد من خلقه حسب ما سرح به بذلك لملائكته kuma Allah ya tabbatar da alkawarin da ya yi na ya bayyana wa na cewa ya san abin da halittarsa ba su sani ba kala inni a'lamu ma la ta'lamu da Allah ya faɗa saboda haka Allah ya tsari Allah ya tsari Annabi Sulaiman alaihi salam da zanto addu'ar nan da ya yi rabbi habli mulkan layin bagili a hadin rabbi gafirli wa habli mulkan layin bagili a hadin bin ba'adi da zanto ya yi ta ne don neman duniya allah ya tsare shi allah ya kiyaye shi domin shi da annabawa babu waɗanda suka kai su gudun duniya ba waɗanda suka kai annabawa gudun duniya وإنما سأل مملكتها لله يا روكي أباش ملك الدنيا ندن الله كما سأل نوح دمارها وهلاكها لله كما يدى النبي نوح شيكم يلم أهلك دنيا رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا فقال الله كذا كبر ونمي زمن جدا أبا ينقسى shi yayi wannan addu'ar Allah ya rusa duniyar a lokacin saboda Allah shi kuma ya nemi Allah ya bashi duniya saboda Allah saboda haka dukkaninsu abinda suka yi daidai ne wani ba zai soki annabi nuhu ba ko ba soki annabi annabi suleiman mulhidai har yanzu suna yi har yanzu akwai waɗanda suke sukan wato mulhidai musamman wanda suka ce ba Allah to daga cikin irin abin da suke amfani da shi wajen rodar masu ƙananan kwakwalwa wanda Allah ya rubuta musu halaka suka roɗe su da cewa ta yaya za a yi ta yaya za a yi Allah da aka sadi da kuke cewa Allah da kuke cewa mai rahama mai tausayi mai jin kai haka kawai ya halaka duniya gaba daya saboda wani mutum ya roƙe shi in kuma ya zai haka akwai yara akwai gajiyayyu akwai tsofaffi akwai marasa lafiya akwai waye akwai waye wanda ya saba wa ya saba humanity wanda ya zama something on him on human ya zama ya saba wa abin da ya kamata a ce mutum ya nuna na san san san dan adam to kaga wannan mai irin wannan magana sai wanda yake da mahaukaciyar kwakwalwa ta musa abin da yake ba annabi nuhu alaihi salam ya roƙi abin da ya roƙa ne dan Allah ya kuma faɗa innaka in tadharhu yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara wannan bai itibari mutumin da shekarar dubu ba hamsin yana wa'azi dole zai samu wannan fahimtar dole zai samu wannan fahimtar cewa waɗannan mutanen ba waɗanda su shirye ba ne musamman ma Allah subhanahu wata'ala ya gaya masa laulan yu'mina laka illa man qad amana Allah ce ba wanda zai sake imani da kai sai waɗanda suka riga suka yi Allah ya riga ya gaya masa saboda haka yace to in haka ne waɗannan da za su yi ta hayyafa ƙarshe kafiran za su yi ta hayyafa waɗanda za su ta fajirci a bayan ƙasa to haka aka wanda su to kaga wanda bai imani da Allah ba zai ba zai kawo wannan ba a nan za mu ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya sake shi da ya tuna addu'ar ya tuna addu'ar dan uwansa Sulaiman bai daure shi ba to ya kissar Abu Huraira muna da kissar Abu Huraira da mun santa tana cikin sahihai lokacin da aka bashi ajiyar abincin sadaka abincin zakka ya je a gida shaidan ya zo zai sata ya kama shi karo na farko ya yi masa ƙarirai da shi bai san shaidan ba ne tunda zai zo a siga ta mutum zai ɗauka wani ɓarawo ne shigo zai saci kayan abinci ya kama shi ya sake shi a karo na farko karo na biyu ma ya kama shi ya masa ƙarya cewa yana da iyalai da 'ya'ya da suna fama da yunwa ba abinci a taimake shi ya sake shi annabi ma ya kama shi annabi yana gaya masa cewa zai dawo zai dawo ya dawo a karo na biyu ya dawo a karo na uku karo na uku ya kama shi ce zai kawo shi gaban gaban annabi sallallahu alaihi wasallam nan kuma sai ya gaya masa wani abin da idan ya karanta zai nesanta shi daga shedan har wayewar gari karanta da daddare shine ya gaya masa ayatul kursi ya zo gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka san da wanda kuke ta wannan ta taburza da shi tsawon kwana uku ce bai sani mace shaidan ne sadaqaka wa huwa kadhub iskalin anan shine anan annabi sallallahu alaihi wasallama ya fasa kama shi saboda jin cewa addu'ar annabi Suleiman alaihi salam yana cewa kada a bawa wani irin mulkin sa saboda kai sake shi anan kuma a kisar abu huraira ya kama wannan shaidan har ma ya yi niyyar kawo shi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam kaga idan har haka ta faru to kamar shi ya yi abin da annabi ya fasa yi shi abu huraira kamar ya yi abin da annabi ya fasa yi to shi ne a nan malamai suke cewa an sa a nan game da yake cikin fatul bari yake cewa annahu yahtamilu an yakuna al-muradu bish-shaytan alladhi hamma an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yuthiqahu huwa ra's ash-shayatin alladhi yalzamu min at-tamakkun minhu at-tamakkun minhum tana yiwa shedan din da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama yayin da ya daure shi shine kogan shedanin gaba daya wato iblis din gaba dayan sa dungurungum kuma ruwayar abu darda za ta karfafi wannan inna aduwallahi iblis to in ya kama iblis ya daure kaga shikenan sauran shaydanu ma sai zai su saranda in duka shaydanu suka bi kauya kaga ya samu abin da Annabi Sulaiman ya samu sabanin shi shaydanin da Abu Huraira yayi ta'amuli da shi shi wannan ba babban su bane dan an kama shi wannan ba yana nufin an kama sauran ba saboda haka kaga shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sake shi dan gudun kada ya zanto shi ma ya samu irin abin da annabi Sulaiman ya samu sai ya zanto waccan ta annabi addu'a ta annabi Sulaiman kuma an warware ta bayan kuma Allah ya karba masa wannan wajihi ne daga cikin fuskokin da malamai suka faɗa da haɗa tsakanin tasarrufin Abu Huraira da kuma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ko kuma أو الشيطان الذي هم النبي صلى الله عليه وسلم بربطه تبدى له في صفته التي خلق عليها كوكما الشيطان ده النبي صلى الله عليه وسلم ينير دوري شي يازو مس صفه سد الله يهلكي شي ريتا wato yazo a sifar shaydanin ba a sifa ba wata sifa ba irin ta mutum saboda haka wa kanu kazalika fi khidmati Suleiman ala hayati wanda kuma shedanin haka suke lokacin da suke wa annabi Suleiman hidima suna yi masa hidima ne a matsayin su na sheda wato aljanun su ba suna canza kama ba to kaga in ya kama shedan wato aljani a matsayin sa na aljani ba tare da ya canza kama ba ya daure shi to kaga yayi kamancece ne da abinda aka bawa annabi Suleiman alaihi salam sai ya fasa amma shi wanda ya zo abu huraira ya zo masa ne a sifar ɗan adam shi ya samu abu huraira bai san da wa yake mu'amala ba ya zata cewa wani mutum ne kawai ya hauro katanga ya zo zai yi sata saboda ka kaga da bambanci tsakanin wancan shedan daure shi yana kama da irin sarrafawar da annabi suleiman yake wa shedan da wannan shedan da abu huraira ya cafke shi har ma yana kokarin kawo shi gaban manzon Allah yayi ta roƙo yana bada hakuri aka sake shi shi wannan an kama shi ne a sifar shi ta ɗan adam sauraka shi ɗan a sifarsa ba ta shaidanu ba ko kai kana iya bige shi in ka bige wani ƙadangare sifar shaidan ka kashe shi ka kashe shi ka kashe shaidanu ka kashe wata magi ko wani kare a shi ka kashe shaidan shi kenan sai a ce kai ma kayan zama annabi suleiman yanzu kai ma shaidanu duk suna nan suna ta kewaye suna ta jin tsoronka wani wani bai sa'a ba a dalilin haka shi ma sai ya tafi sai tafi lahira yaran da ya saurayin da ya sari maciji mai ruwa ci ba san wa cikinsu ya riga mutuwa ba shi ko maciji saboda ya sari wani iska ne ku saboda ka in a cikin wata kama yake ba kamarsa ta shaidani ba za ka iya ba abu hurairar kowa ma zai iya zai iya mu'amala da shi haka wataƙila ma cikin mu nan akwai wanda sun sun musamman yan kasuwa da ake shigowa sayayya ka sani ko sun zo sun zo sai kayi sai ta yi ya za ka gani sai wani iskari da abul abbas al-qurtubi ya fada shi kuma cewa ta yaya ai a sifar shaidanu an ce shaidanu a samun ne latifa a samun ne latifa aka ce jismun latif kamar iska kamar haske wani hasken da kake gani jiki ne wanda yake shara-shara ba ka iya rike shi ko ka ce ka taba shi da hannunka za ka ce ka cafko haske ba ko ka cafko iska to ta yaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya shaƙe shi har ya ji hatta sha'ara bi bardi lisani ya ji danshin harshensa a hannunsa bayan kuma an ce a samun lai latifa to shine anan al-qurtubi yake cewa قلنا كما تأتى ذلك لسليمان حيث جعل الله له منهم كل بناء وغوال kamar yadda Allah ya bawa annabi Sulaiman wannan damar har ya zan a cikin su akwai magina a cikin su akwai masu iwo a cikin ƙasa kaga dai kamar wannan haske kamar wannan iska ta da gini amma Allah ya bawa annabi annabi Sulaiman wannan ikon wannan abin mai jiki kamar iska ko kamar haske tunda shi wuta ce sabanin mala'iku da haske aka yi su shi kuma da wuta aka yi su wuta jisim ne latif ba ka yi jimkar wuta kama wuta daure wuta to amma duk da haka annabi Sulaiman gashi a cikin su an samu magina a cikin su an samu wannan masunta an samu makera an samu abin nan to wanda ya ba annabi Sulaiman wannan dama zai shine ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam dama shake shi Allah ce wa akari na mukarrani na fil asfalt ga wasu ma sun yi laifi an sa mari an daddaure su to kana daure iska amma ga shi Allah ya ga mana annabi Sulaiman ya sa su mun yarda da Allah shi da al-qurtubi yake cewa wala shakka anna Allah ta'ala awjadahum ala suwarin takhussuhum Allah ya yi su akan wata halitta da take bance su amma duk da haka kuma makkanahum min at-tashakkul fi suwarin mukhtalifa ya kuma ba su dama za su iya rikida su koma kowace irin kama fi ayi suratin sha'u duk kamannin da suka so suna iya rikida su koma haka nan kamar mala'iku su ma Allah subhanahu wataala yayi su da haske amma kuma ya ba su dama suna rikida wanda Allah ce fatamassala laha basharan sawiya sai ya fito mata a kamar wani namiji wanda yake mai diri haɗaɗɗe kaga asalinsa haske ne amma kuma gashi a gabanta a matsayin wani saurayi mutum hatta na a'udhu bir rahmani minka in kunta taqiya annabi sulaiman annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ahyanan yatamassal li al-malak rajulan fayukallimuni yana faɗar yadda wahayi yake zo masa ya ce wani lokaci sai jibrilu ya zo min a matsayin mutum namiji ya yi magana da ni amma hadisin jibril ya zo a kamanni na wani ba kawai matafi ya zo ya zauna ya yi wa annabi sambayoyi ga sabai kewaye da shi duk sun gan shi sai na umar duk a gabansu aka yi sai ba su san da ake hirar ba sai sun ga wani mutum yana tafiyar annabi kuma yana ta eh sadakta sadakta wanda ɗabi'ar ba ƙauye wanda ya zo daga ƙauye wanda bai san annabi sallallahu alaihi wasallam kawai da annabi ya ga masa abu sai ce sadakta suka yi ta mamakin wannan wanda irin mutum ne sadakta ga kafa ƙauye kuma sadakta sadakta to sai da ya tafi annabi ya ce kun san waye wannan suka ce jibrilu ne to kaga masu bi shi su ƙara gani ko su dan taba dan ban mu taba jibrilu ko ko abin nan a cikin sahabbai akwai wanda suke gaisa da mala'iku Imran ibn Husayn a cikin masu musafaha da mala'iku to kaga zai musafaha da mala'ika ne a sifarsa ta mala'ika to idan har Allah subhanahu wataala ya yi wannan fa yajuzu an yumakkina Allahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam min hadha al-jinn yayi wa Allah subhanahu wataala shi ma ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam dama akan wannan aljani ma abqa'il jinni ala suratihi allati khuliqa alaiha duk da yana nan a surar da Allah ya yi shi fa yuthiquhu kama kana Sulaiman alaihi salam yuthiquhu annabi ya daure shi kamar yadda Sulaiman yake daure su alaihi salam wa yarfa'u al-mawani an absar an-nas Allah ya ɗauki abin da ya sa mutane ba sa ganinsu daga idanuwansu inda huwa ya raƙuwa ƙabilu min haifu la tarawna Allah ya sa suke ɓuya ta yadda ɗan adam baya ganinsu shi ya sa ake ce musu ma jinniyo aljin saboda ɓuyan da suke yi to sai Allah ya ɗauke wannan shamaki mutane kuma su gan shi yara su gan shi ɗaure shi da safe ku waye gari ku gan shi har yara su yi ta wasa da shi kuma Allah subhanahu wataala na iya bayar da shi a surarsa ta jiki mahsusa a sura ta jiki wacce za a iya kamawa a daure saboda haka annabi ya daure shi a yi ta wasa da shi kuma Allah ya hana shi damar rikidewa ya koma asalin surarsa da Allah zai iya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan akan su saboda su ba halitta ne bayan Allah ne a ƙarƙashin ikon Allah suke saboda abin annabi sallallahu alaihi wasallam ya so wani abu a kansu Allah zai iya bashi wannan dama yayi abin da yake so to sai wani iskali wanda shi kuma ina ga sai a karatu na gaba wanda shine an ce bari ga muku iskali an ce da wuta akai su halatta ni min nari amma kuma a ruwayar abu da ya dauko wuta wanda aka yi shi da wuta ai ba sai zo da wuta ba kuma aka ce ya shaƙe shi har ya ji danshin harshensa a kan hannunsa wanda yake wuta ba za ka ji sanyin harshe ba za ka ji wani sanyi ana ta ce ya ji zafin harshensa to ya za a ansa wannan iskalin shi ne abinda zai bausa shi a cikin karatun na gaba insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh